أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungula karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha hudu ga watan Ramadan hijira shekara dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da uku ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida muna da cikin tafsirin suratul araf darasi da ya gabata mun tsaya cikin aya ta 184 a za muna cikin aya ta 185 lokaci mun yi rabin aikin sai mu koma harkon sura ta 185 kahin nan akwai tambayoyi ta farko iya maganar mutum ya isko ana tarawihi sai ya bi wannan bai ba isha ganin ya yarda da yin farilla ba mai nafila sai bi wannan mai tarawihi a niyya ta isha to matsalar da aka samu sai shi liman mai gama raka a hudu ne raka a hudu ce zai gama kuma daga baya ta yayi to an tambaye da yake anan shi meye matsayin shi matsayinka iya nan hukumcin wanda ya bar zaman farko a sallah menene ne me za a yi kabari za a yi ko yake kabari gurin shi ne hauka kuma ina cikin abin da ke da mahimmancin masu yin tarawihi ko limamai kullum kai abin da aka da magabata suke yi aikace cewa ana tarawihi ko kiyamulle da raka a hudu a zama guda dole fahimta ta wasu nufin hadisai amma a masallatai da ake ba a haka masallatai su magabata ba haka suke a masallatin su wannan kaga iya cikin wannan matsala ka sa mutum matsala ka ke shi ya zo yanzu ya bi ka ka hana shi yin tahiyya ka sashi kabali ba gairasa ba kenan ya kamata su majalama su rikin abin da ya zo duk da an yi halitta kan sallar kai a gida ko ana iya yi amma a masallaci da ake jagoranci sallar jama'a gaskiya yin bibiyin wanda shi ne zama a hili sai liman liman ne su biyu ne suna tare da liman sai wani ya zo na biyu sai suka koma bayan liman to shi na harko na biyan raka'a guda ta bar shi ana cikin tahiya sai liman abdullahi taurori sai ya jawo wannan na biyun ya sa a gaba tambaye da yake shi wannan na harko ya zai a takaice irin wani abin duk da abu ne wanda yake da wahala yiwa duk ana kashi wuri ana kashi da yawa kuma wasa kwallowa haka mahiyar sai malaman zaure suke shi wani malaman zaure suke na wasa kwallowa malaman zaure suke shi almuhimmin yan uwa duk wanda ya zo masabuki a bayan liman in har an sa shi in ma abin ya wakana sai aka sa masabuki a kabacin liman to wannan masabuki ba ruwan shi da sallar wanda ya isko nawa ya samu ɗaya ya samu biyu samu zai gina sallar shi akan ta liman abin da ya samu ku ne sauran mamu da kuka bakwai sauran sallah ku kuma za ku tsaya in ta ku ta ƙare inda ta ku ta ƙare ku tsaya ku ci gaba da tahiyya da addu'a har Allah kaliman in ya sallama ya ku sallama tare shine kur abin wasu kwallowa ci bare yake sai magwani ya cewa an ce jan tuha a ƙasa iya bata sallah ko arwala eh nan na ka kwarki magana magana maganar jan tuha ka taka ƙasa an san dai ƙware akwai ƙazamta kuma da wancan shiga wancan hannun duk da mu yi magana kan girman kai barin shi ya lahiya to amma ruwayar da ta kawo cewa nan sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya yi sallah da isbal da ya kare ya ce sake sallah da arwallah wannan ruwaya ba ta da inganci ba ta da inganci kwata-kwata ba gamin isbal ko lahin ne da magana arwallah ko sallah lahin isbal da ba magana sallah daban kuma ruwa da ta kawo nan bata da inganci kan kama ka dogara da ita ka bata mishi sallah sai cewa liman limamin sai ne in yayi sujada karshe sai jima to shi asali abin da ke magana akwai abu da ya zo daga baya zo tsawaita sujada ƙarshe bai cikin sunna bai cikin aikin magabata ko ta sujada ko addu'a ko ta sujada sallah kana iya addu'a cewa sai a ta ƙarshe ga tsawaita bai cikin sunna wannan shine ila ce wani abu in yayi zai yi wani lokaci liman liman ce da wani abu daga baya ce amma ɗauka abin ƙa'ida tsawaita mai da addu'a su da ƙashe a dogon addu'a bai daga cikin suna gaskiyar magana sai alamu
أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض shin mutane ba su tsaya su diba halittu ayoyi na Allah a sama ko a ƙasa wa ma khalaqa Allah min shay da irin ababe da Allah ya halitta a ko ina ma kinan jan hankali ne su zo mana diba ayoyin Allah ya sa mutum imani tsoron Allah yace ana kiran kan wannan tafakkuri da diba sanin girman Allah amma mutane yace wa an asa an ya kuna ƙadaƙtara ba a jalun suna ana ta jan hankalinsu hanyoyi da yawa na da'awa a koma ƙala sun ki imani shi kuma ya iya yiwa kuna wani hayaniya lokaci ya zo kusa ba kana hayaniya mutu ka ta kusa wannan lokacinsa ya kusa salatu fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun da wata magana bayan magana Allah amma duk wannan bayanin duk wani ayoyi da aka maka mutum bai yi bai imani to me yake so a kama shi imani da shi shi ma na ayyakin bai alaka da wata magana hadisi ba a da wata magana duk wani kamar da bilka suke cewa ya kulfa bi ayi takhawifin wa tahdhirin wa tarhib ba da tahdhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tarhibi alladhi atahu min bi min indillah fi ayi kitabin yusaddiqun lam yusaddiqu bi hadha alhadith alladhi ja'a min bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'anar magana wata mutum wani irin wa'azin za mu shi bayan duk irin tsoratarwa ta alkur'ani da bayanai da wani ayi kaza duk tsoratarwa da ake da barazana da ake wa mutane abinda qur'ani zo shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam tsoratar da mutane duk innan wa'azi da manzon sallallahu alaihi wasallam ta qur'ani mutum bai yi imani me kasu aka mishi imani shi wani littafi aka mishi ba qur'ani shi ma na magana kenan idan har wanda qur'ani bai mishi ba duk wa'azin qur'ani bai sai bai imani zai ka mishi imani ba irin wannan wannan yan kada kato ba suke kan wasu kai su kan hadisi wato da hadisi ne yan wa cewa da muka lura wallahi in kai tarihi na firqat dala a duniya ayi kungiyoyi batatu da jib sama shekarar dubu ake kungiyoyi na bata mala idan karance su ba wani take take ta gina aqida ta kan akan jahilci kamar kada kato kaban gadi ba ba wasu ke ba wani cha ina kada kato wallahi kamar duk tarihin firaka kungiyoyi na mata da a duniya ga sanan haiwa ko su amma ba kungiya wanda take akan bata ba ilimi akan jahilci kamar kan kala kauki da kodin jahilci kudin ta'addanci ne kudin Allah ya ta'addani iya cewa zai zai wa al-sunna ritaya a wanda yawan manzara ritaya ma balle ma al-sunna annabi suka ma ritaya wallahi sun ma annabi ritaya me annabi ritaya qur'anin wannan dai annabi ka aiko shi shi aka saka ma shi kuma Allah ya hudu cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana sama ko ka wani qur'an ka saka ma shi litubayyana sama zuna ilaymu litubayyana ma ka ce wani qur'an ka saka ma shi litubayyana sama zuna ilaymu na kuma mutane bayanin abin da aka saka musu to qur'anin annabi aka saka ba kuma ce dai wa mutane bayanin abin da aka saka musu to dan Allah annabi ya zo da qur'anin wannan ya bayanin komai gaba ɗaya sun ce ba sai da ba shi kuma nasin ƙur'ani ya kawo ƙur'anin shi aka sabakarwa kuma don kawo mutane bayanin abin da aka sabaka musu duk sun ce gaba ɗaya ba gaskiya ba ne shi amma ya sa majalar shi gaba ya sa duniya gaba ma zai kama aya ya ta mata kanakanci nan da ake kaza ne kaza aka samu kaza ya ga bayanin aya babu nasin ƙarfi a ciki amma zai juya aya kan wata ma'anar shi shi da kaga nan ba kuma ba kuma suna ba manzo Allah ya mara taya dan ya tura manzo Allah da abin da yi ya kwanta ba haka bane ba sai shi zai wa mutane bayanin Qur'ani amma wannan bata ku kama wannan dunan wakarin da aka duniya gurin kanne kusan shekarar 2500 babu al'umma ɗaya cikin magabata da ta rayu irin wannan rudu na cewa a ture komi sai ƙur'ani kadai babu mutane man ba jahilcin mutane ba a yau a gari kudin tsakar ranar mutum yanzu kudin zuce maka wai ka tura ilimin da aka sayar da magabatan sun ba da rayuwarsu wani malam hadisi yawa su waye masu kare sunna masu kai manzo Allah kai su kare Qur'ani wayannan su ne sun ba da rayuwar sun karewa manzo Allah ƙarya sun ware ƙarya sun ware kuma duk da suka yi kai waye san ka ba na kasa addini ma kanshi yan uwa wallahi abin da Allah akwai abin da akwai bakin ciki masu yadda wasu har zai iya kama waye waye haka ya kama ganin shi ma akwai akwai jahilcin ya kai gaya wanda magabatan na ce wallahi shi ne ce muku na shi na gama kwanan wallahi duk dan galaka to yi nisa qur'ani ma ya karuce mishi wallahi domin wannan qur'anin da yake ta wa'annan malaman da yake ƙarya suke su suka durwaye duk ya zai karanta wannan su ne duk kira qur'anin kai shi suka qur'ani ba ko ba na ce da aka ware ba ku shi ba akwai shi na ka ware ya za karshe qur'ani ma zai karuce mishi domin wannan malaman na ruwaye su suka durwaye qur'ani aka tabbatar da ayoyin suka tabbatar da wannan gashi aka gama wuri guda gama aka shaida wannan shine qur'ani duk ba shi ba cin qur'ani to ka karshe wallahi qur'ani ma ya kawo mishi kai kake za ka samu samu shakka cin qur'ani gaba daya naka wallahi fata ne karar ba wata madogara duk abin da kun jahilci da kuma shirme kurin ya kama aya burguda burguda burguda ya samu hujja kaza to kai kai bayanin qur'ani billahi ana nabi ajin zalama to idan kai kai yanzu sahabban suka rada manzon Allah annabi ya yi sallah da su ya yi jihadi da su ya bi rayuwa da su sun yi bayani kace duk nasu ƙarya ne yana ka akwai iskanci Allah amma akwai gaskiya da ba ku ciwa mun Allah abin wallahi akwai shi da taka ƙware wallahi haba to dai a takaice dai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa wa'annan ayoyi sun kai mutum ya sa mutum ya yi imani ta hanyar ayoyi kauniya da irin bayanai da ake yi idan mutum har wa'annan bayanai na ƙur'ani da ake yi da matsala ke bayan dole bayanai idan mutum har bai yi imani ba wani littafi da su aka mashi ya magana imani ta babu shi ma na ba aikin ci gaba da man yudlilillahu fala hadiya lahu ويذرهم في طغيانهم يعمهون الله يتي ومن يدل الله فلا هادي له duk wanda Allah ya gaibatar da shi ba mai shirye da shi Allah ka ta kulun zuru madaf sun ka diba ayoyin Allah suke sama kasa ba daya wato matukin ato nuzul an kawo layi nuna kurin ma'ana ba wa azibi ne kurin in dai mutum bai da imani da abu da kai kun bai bai wa gani ne kurin Allah ya ce wanda Allah ya batar da shi fala hadi la baka samu shirye da shi kurin wa yadharum fi tughyan ya'maun Allah yana barin su marasa rawan imani cikin rudu suna cikin diyuma har adadi zo musu ta gaba yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم يسألونك عن الساعة أيان مرساها mutane suna tambayar ka akan tashin kiyama ayyana mursaha ina ne matabbatarta ma'ana lokaci da ƙarshen tabbatar ta a cikin kwanaki an ta asalin mursa a bakin teku bakin ruwa ana sa wata wani abu a kawa wanda in jirgi ya zo nan ƙarshen tahiya sai a ɗarme shi nan ma'ana suna tambaye ka yaushe ne ƙarshen lokaci he kiyama kin tashin kiyama kenan ƙarshen duniya suna ma'ana tambaya kan wannan lokaci ƙul ka ba su amsa cewa innama ilmuwa inda rabbi sanin tashin kiyama sanin ranar kiyama wani ilimi ne wanda Allah kaɗai ke banta da shi ba ni da shi kuma la yujalliha liwaqtiha illa hu ba wani wanda yake iya yaye maka sanin ya gaya maka lokacin tashin kiyama sai Allah Allah kaɗai zai iya gaya maka lokacin tashin kiyama ya ce saƙolat fi samawati wal ard sanin tashin kiyama ya yauni ilimin shi ya yi ƙaryen duk unwane ne halittun sama da gaba ɗaya tashin kiyama ya yi ƙarhin 'yan sama da 'yan ƙasa gaba ɗaya shi ya kata idan har akwai dawo inda Allah yake ɓoye ranar kiyama inda har akwai wani abu da Allah zai ɓoye kashi zai ɓoye kashi wani kiyama da ce mai yasa da aka da uku fiya ko ka tana kiyama Allah kiyama ta iyaka ɓoyewa ba ko mala'ika ko mala'ika jibril akan daraja ko bai sama kiyama shi ita sun ga an ta alama kaza alama kaza amma ya rubuce za a yi ta ba mai gaya mashi ya ce la ta'atikum illa bakata ba za ta zo kuna shirye a ranar kaza muna jin gatan ana kallo a ce za ta zo ne kwaram kwaram kun za ta zo kwaram don wata ruwa da imam bukhari ya rutu ga lafasin ruwayar ya baka wannan ma'ana yake cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min magharibiha fa idha tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا تبايعانه ولا تويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا طعامه ولتقومن الساعة هو يلد حوده فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته لا فيه فلا طعامها وتروى مسلم yake cewa taqumu sa'atu warajul yahlibu liqatahu fama yasul ina ila fi hatta taqumu sa'a warajulan yatabayi'an ath-thawb fama tabayi'an hatta taqumu sa'a warajul yalut hawdahu fama yasdur hatta taqum ma'ana dai ruwa da karanta da makaranta nan manzon sallallahu alaihi wasallam ke cewa la taqumu sa'atu hatta tad'u ash-shamsu bi magharibiha kiyama ba za ta tashi ba sai rana ta hudo daga yamma fa'iza tala'at idan rana ta huto maimakon tana hutowa daga nan gabas ya ganta hutu daga nan abin an juya an juya sistamkin sistamkin ya juya gaba da ya lalace ya kwaci ya koma sabo musanta ta hudu gabas ta nan sistamkin sabo ne to tana kullewa daga yamma yace fa iza tala'at wa ra'aha an-nas idan ta bullo daga yamma mutane suka ga ta bullo daga yamma amanu kowa zai imani kowa zai ta bace kai kada ka takaya fata kowa zai imani gaba daya amma yace wannan imani shine la yanfa nafsun imanu alam tu'am duk wanda bai bi imani kai wannan lokacin ko kai imani kai a banza eh a banza a banza kai imani ba ita malafan ta hullace a banja amma kaga ka mutunci da hullace a banja hulle zo wajen mai a gashi da tsire ya ce nawa nawa ya ce 20-20 ya ce guda da kwasa to shi kishi hudu ya ilimin hudu kudin shi daga baya kudin wani sau a koyin zaba kun mutu ya zage gaba daya da ya kare to ina ce a ce a banja a banja ce yamin jaba eh a banza ce a banza eh ta ya zaba shi aka shi so ke kudin ne zaba zai ana wanda ne abin ne a takaice dai kenan duk wanda ya imani a wani lokacin yayi a banza ko magana kenan kenan ya ce ko wani aiki duk wanda bai imani ba duk abin zaka kai aikin alheri kai waye bai ma wannan komi manzan da ka cewa la taqumunna sa'atu wa qad nashara ar-rajulani sawbahuma bainahuma fala tabayani hatta wala tabayani yace kiyama za ta shi wani a kasuwa ana shagali ya zo ta kaya ya bude metar nawa ya bude rigar ana cikin ciniki ya zama sun bude ya bude ana tayawa kurab kuna da kari yace la taqumunna sa'a wani ce wani ya za ci kiyama wani kuma ce za ta kiyama ce wani ya je ya tatsa ya tatsa nuna zai sha wata ruwa ta musulmi ce ya haka hanyar kai ta gari ya daga ta kai baki na ce wani za ta kiyama ya zo wurin shayar da dabbobin shi ya gyara ya gyarawa zai zai bar ruwa dabbobi ina ya kwarin kwarin wani ya ɗauko loma zai haka kai ga ba kai ta ba na yi wani kiranta da kai ce ne kiyama za ta tashi ana tsakar shagali yan ka alama kaza ya alama ya alama ta zo amma rashin za a busa ba mai sani kuna kuna tsakar shagali ana kasuwa ana hayaka kuna gaji kwaram an kare kwaram ya ji a can kwaram haka za a yi da sai annabi ce shi da Allah ke cewa taqulat fi samawati wal ard sanin lokacin kiyama yayi kari an sama da ƙasa la ta'tikum illa baghata ba za ta zo kuna shiri sai kwaram za ta zo kuna ba shirin komi saka ce duk wani annabi annabawa nan ko da yana tambaye kiyama wace ce sai ta annabawan Allah inda kurin gurun su samu jama'a ne a ba su goyon baya ai ba matsala da sun samu mutane domin menene ta ce shi na kiyama ba annabi ɗaya da ya taba garaji kan cewa sauran shekara dubu kaza ba wani taba wani kaga ma da ka tambaye ni cewa na shekara dubu biyu a dole ka san ba na dubu malaka ce na ƙarya kama ka mutum na mutu ka na kabi ne ko na biya bukata ta ina ra'ayi ne na ci ma guri na kabi ne ko na ga kiyama nan shekara dubu biyu zai ka bi ni bukatar tafiya ka bude na ban gare ba na biya cima guri na inda haddan cima guri ne to abu na addinin Allah ba annabi daya dan ku imani ya taba cewa kiyama sauran shekara dubu kaza an samu ruwayoyi Allah ta kai Imam Suyuti ya zo da wasu ruwayoyi wanda ya kiyasin kiyama shekara annabi ce an mutar ruwaya cewa an kwanakin duniya shekara dubu shida ne da wani fi akhira ne a cikin dubu ta karshe dai suka yi kiyasi hudu kwanakin tashin kiyama wani kwanakin da ya wuta malamai yan bayan sifil kai sauran su zo daga baya kayan abin lokacin ma wani magana ba sai ce ba dan daidai ruwa bata da ganci balla da gudata suka ture magana kayan abin ya zo ana nan duniya ce mai musu da koma ga Allah karshe wannan zamani mai musu da kayyade ya kayyade tashin kiyama ya zo ya huce wo babu kiyama kan zuba hanci ba hanci ba ka ko an zuba hanci ka ce ruwa bata ganta dama dama ka ce dama sai magana dama malaman abin sun ce ba gaskiya bane ba shi suka ce duk mai jin da na shekara sattin mai jin wajen malamai ana aliyar ta kare kwanaki muna ya ce aliyar ta kare me aka ce aliyar ta kare za ma su ce baka za da kayan wannan magana aliyar wani magana ta imam sudi bisa ya ce ba gaskiya ba ce suka yarda malamai ana jiran lokacin yayi ba ya kiyama ba sai aka ce ai annabi ya roki shekara kaza an kara mashi abubakar yayi an kara mashi shekaru wasu suka roki aka musu kare to duk ta abubakar suka na kare umarkin ta kare usman ta kare ta alimma ta kare kan bai kiyawa ba sai haka kiyale ba bayanin komai sai ma shi da karanta da aliya ta kusa aliya ta zo to aliya ce ta wuce ta ba da ma gaskiya bane ba don sai ce ma kiyama shi kata dubu kaza bata ne ba karbi bata ba yake wani abu astaghfirullah zumna tana nan da yan kwanaki wani ce sai bayani anan imam sudi Allah ya cika shi gauta mushi sai wani kuskure da kuma ya zama matsalar a cikin rayuwar mutanen za abin yawa yawa kare wuri da yawa ko wannan abin yawa kana ya tare da kici ya tare kura sai a ce ai mace da a ciki iya wata tare da kwana tara wata tare da kwana tara wannan kiyasi mai mai malamai ji annabi magana to wannan kiyasi wannan wannan malaman kiyasi ne kuma wanda yake gaskiya ba gaskiya bane ba kuskure ne kanshi a shar'ance a ilimance babu gaskiya kanshi cewa ciki wata zai kwantar ke shirme ne babu ilimin addini babu ilimin ilimin likita scientific babu science babu wannan amma an gina rigima na rigima da rigima nawa na shakar rigima tun muna kuma da girman wallah nan bisu sati ba kai abin aka rigima matan shi ya yara ma amarya da aka yi lissawa yan gidansu suka lissawa tana wata takwas daidai ta ayu wata takwas daidai aka ci ai ba dan shi bane ba wallahi ta suka faɗa shi ba ne tunan bai bauta ba ta wata tara kwanan tara ba da ce ɗan uwa zan baka zai da harko kan sama shufa kan ɗanka wannan abin jahilci ne na addini da ilimin duniya jahilci ne biyu babu shari'a babu ilimin likita babu ilimin da ya ce ya wata tara kwanan tara kuma a aikace ni bincike ma lokacin da na yi a wajen likitoci da shi ma abin yake a yi ka suka mahi yawa da wuya cikin budurwa ka ta kuta tara saboda irin yanayin da yanar kici bai wata tara gaba daya kuma hakika hakika ne tabbas aihuwa a shari'a ma ta musulunci da wata ce da wata ce da ma to idan shi ta yarda da wata shidda aihu ka ce ba aihuwa wata takwas kana akwai shirme mu a shari'a wata shidda a kada da yazo ba ce dole ka dauka ba in kaga ku shi ba ba dan ta bane ba a baka dama huta kai da kai da yayi idan mace ta ayu a wata shidda abin da ya gaba a shari'a musulunci sai dai ka yi li'ani ka ture ai zai ce za ku ci gaba an auna dan wata tara ne kenan kan da cikin to mu a shari'a ba ruwan alƙali da wannan binciken ba mu ce ba haka bane ba amma mu haka yarda to ka je ka yi li'ani an ka da bayanin likita da ya maka an ce dan wata tara ne ba mu ce baka da ba amma tun da ka yarda sai ka zo gaban alƙali ka yi rantsuwa ka yi li'ani rantsuwa hudu cewa ba ɗanka bane ba kuma ta biyar cewa Allah tsine maka albarka in ɗanka ne shi ne liyani ɗan wa duk ɗan da mu a shari'a musulunci duk ɗan da aka haihuwa a gidanka bayan wata shidda mataka ta ayu baka cewa wani ba ɗana bane an kuwa da kana dama amma dama guda gare ka ka je ka yi liyani kurum ya ka yi liyani ba ɗana bane baka an ce ana ana shidani mace mai bakoni shidani ana magana shidani kana magana bakoni bakoni wata bakoni a da ba da gama kan bakoni kuma kun shi mai suke wasu kuma ilmance ya ce ana aiwa a wata bakoni amma ba aiwa a ta takwas to mu duna abubuwan a shari'a kurin inda ai wata shidda in kaga shuba ba naka bane ba kana da dama kai da kai da amma ba an ba da ne kai ba kurin dan ka da shari'a ran alƙali to kaga wannan kiyasin da ake da magana tsali ya kada gima da yawa wata tara kwana tara kaga mutum samun shubha akan ɗayan shi tunda ya da sahi wata takwas ne kenan kayan bale sabo sabo kawa gidanka kayan da sai ka aka wata tara tara ba an samu na budurwa ta gida ba gani amanya ta gida amma budurwa sabo kawa ko zawara ita ke wani sharrin ya ce ba dan shi bane ba kuma da sai uwan suka ce sam sam ba dan shi bane kuma kai yarda nace wallahi shirme suke shirme suke ko kuma ka hanya turo dan shi dan kai da yani ita shi bai ba dan ka ne kenan kiyama ba mai iya gaya ma lokacin kiyama sai Allah shi ne magana ayar kurin ya sa'alunaka an sa'ati ayyana mursaha suna ma tambaya akan tashin kiyama yaushe ne matabbatar qul innama ilmuha inda rabbi gaya musu sanin tashin kiyama ilimin sanin shi a wajen ubangiji na yake kuma na sanin nashi la yujalliha li waqtiha illa hu ba mai yaye ma sanin lokacin kiyama sai Allah shi kadai taqulat fi samawati wal ard sanin ta yayi wani a sama da ƙasa la ta'tikum illa bagata fa la tuzu sai qaram qaram za ta zo kwaram ne kwaram ya sa alulunka annaka hafiyun ana suna ma tambaya kaman kai ma kayan kana tambaya ka san abin ne a eh kul ga mai mata musu dai inna ma ilmu wa inda la ga musu ilmin kiyama kurin a wajen Allah kadai yake walakin akatarun nas la ya'lamun duk da haka mahiya mutane ba sama da haka ci gaba
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء نعم إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون نعم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله yanwa la qur'ani idan mutum iya tsaya shawarar qur'ani zuwa wurin karatun qur'ani ya mai da kaɗan mara cikin addini yawa no za ku ji ana rigima akan jahilcin suna addini annabi ya san gaibu wai ya ga wasu annabi ne yake ko shi musa annabi ne annabi ya san gaibu bayan gashi ayoyin qur'ani suna hoji ga musu baka sani ba amma wanda zai abu rigima da a soki mutum a ce bisa annabi ne to shi annabin ga abin da aka ce ga mutane Allah ya ce kul nan umarni ka mishi ya gaya muku inda kai musulmi ne inda mutum musulmi ne ga abin da Allah ya ce annabi ya gaya mana umarni ka mishi ya gaya musu la amliku li nafsi naf'an wala darran ila ma sha'a ni ban mallakar ma kaina ba wani amfani na alkhairi ya same ni a karan kaina ni in kirkira ya sa ya same ni haka banda kare iya banda iya kare ma kaina cutarwa in ta zo rashin lafiya ko ta asara za ta samu na nema kuma yace illa masha Allah duk abin da kaga na samu in ma alkhairi ma kishi yashi abin da Allah so same ne same yace walau kuntu a'lamu al-ghaib inda har na san gaibu lastakasartu min khairin wa masanis kaje ne bace inda haka san gaibu kai ma da ka yawaita ma kanka alkhairi da matsala ko same ka ko same ka matsala sai same ka aka wasa mai aka kami illa iri ga sama wannan iya tabbatar ma annabi bai san gaibu ba an gaba kana bayan Aisha tace duk wanda ya ce ba san gaibu cewa ya ma Allah ƙarya mu Allah ya ce ga ya musu kai ba san gaibu ba kun ba da san gaibu sama da kasa ba da san gaibu ba Allah ba ta haka yana ba sa annabi ne ba a wuce gona da iri ɗan wa menene ana tattaunawa da ahlus sunna kaka ce domin suka ce sai su baka labarin annabi zalama bai san ba gaibu a karan kanshi amma shi Allah alimul ghaib fala yasuru ala ghaibi ahada me ce illa man ta'amara illa man ta'amara rasulun ko ga ya musu Allah shine alimul ghaib fala yasuru ala ghaibi ahada babin sanin ghaibin Allah illa man ta'amara min rasul he wanda ya yardewa daga cikin manzani he sanar da shi kenan wani abu ne na Allah cewa annabawa su ba da labarin gaibu ita ce alama suna da alaƙa da Allah ya Allah san da shi abinda Allah shi kaɗai sani kiran lokacin da Allah san da annabi gaibu ya zama gaibu ya ce gaibu ne nasibi a nan annabi a annabi gaibu da mutum da Allah Allah ya mishi amma da ba ga mishi ba bi sani ba amma da Allah ya mishi misali wata annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa Huzaifa ce ta danganta ruwa Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari tun sallar asuba yake ba sahabbai labari abinda aka yi da abin za tashin kiyama za a yi kaza za a yi kaza wuri kaza lokaci kaza wani hadda sunaye da abin za a yi a gaba Allah bude mishi yake ta wadi yake ta wadi ta sallar asuba har azhar ta yi an uwa annabi kun ya bayani abin za a duniya da ya kare azhar ya salla ya koma kan bari ya ci gaba da bayani har asar ta yi ya sabko aka yi asar aka ci gaba da bayani wuni guda duk abin da za a yi kaza kaza kaza zai fake cewa Allah ya ce wannan a ce alamuna hafazuna akwai abu da yawa wanda ya kiyaye kun yayin sani shine kurin akwai abu da yawa ta mamance ma abin yawa kana sai mutuna wani annabi annabi ba na annabi ga mana shi duk abin za a yi kamar nan annabi Allah ne ya sanar shi abu da yawa wannan ne sai da alama ce cewa banzo Allah ne in wanda ku sa annabi sallallahu alaihi wasallam gaiba zan misali irin abin da yawa kana na tashin hankali a gidan shi har yau muna kana cikin sutan nur wanda aka ma matan shi mahi soyuwa cikin matan shi aka mata kazafin zina mata annabin Allah aka mata kazafin zina na Aisha ko duk abin da ya kana annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai suka so aka jefawa Aisha kazafin ta zina da mustad da wani ko wannan abin da aka yi na kazafi annabi sallallahu alaihi wasallam kanin shi sai da ta kai ya wasa ma Aisha magana yi zukurin hatta rashin lahiya wani zo ta yi shi annabi ya tada hankalin shi kuma abin iya ga haka ne iya yi wa bai iya kare ta wasu na fitar da aka kwanakin da aka yi a madina madina ta rikice tashin hankali a madina na fitar da aka yi ƙashe da aka wasu sahabai ma bula da ta zafi ko cikin sahabai aka zuwa zafi shi ta inda annabi ya san kai wani abin yawa kana wannan hili na su ƙurani ne bisa abin da ke ciki ba ta yi ko ba ta yi ba shi lokacin da aka saukar da bara'ijin aisha cikin sai bukhari wadda ta mutunta tana da Allah ya yaye fitinan Allah so ya yaye fitinan bayan ta wakana mai halaka ya halaka Allah ya sabko da kariya da wanki aisha da la'ana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ba su labarin Allah ya wanke ta da wani ayoyi sai babal babal aisha ta ce ma aisha ta shi ki mai godiya ta ce wallahi bana gode ma ko sai Allah bana zuwa me ya shata zai tana ga shi ma ya dan dara ka abu shi ma kaman ya da abu gida ko a tabbata ba ko ba Allah ko ta ba ko godiya sai Allah kurum da Allah da kada hudata kira annabi ya sai samu damuwa in wa abu da yawa da yawa kana abu da yawa yawa kana sallama inda san gaiba da bai kana ba kenan annabi nassun qur'ani da sunna annabi bai san gaiba amma an iya bada labarin gaibu na Allah san da shi shine kuma magana Allah masanin gaibu da nassun qur'ani kawo iya san da shi wani abu daga cikin gaibu sai hodi shikenan da bakin saka maka ruwa da abu labarin zaka annabi ka ya labarin gaibu haka ya hodi amma Allah alimul gaibu shine sanar da shi shikenan yace kenan ga ya musu walau kuntu a'lamul ghaib la sakasu min khair wa masana su inda na san gaibu da na yawaita ma kaina alkhairi wani mugu muna da bisa bela ba in ana illa nadhirun wa bashir ne matsayina kudan matsayi na mai galgadi kashe ni nake ga wanda bai imani ba ko in bada bushara ga wanda ya imani amma ina kashe da bushara gawa da qaumi masu amfani masu imani ne suke amfana da wa'azina mai Allah ce gaba هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون نعم هو الذي خلقكم من نفس واحدة shi dai Allah da ake magana a karyata da ibada shi ne ya halicce ku mutane daga rai guda shi ne adam waje alamina zaujaha kuma ya sanya matar shi daga jikin shi ya yi wallas ina halkar da mutukar wani sako a jalakon shi ɓauka balai ta arafu ya sanya mata matar adam daga jikin shawo kenan da ya sukuna ilaiha don ya samu nutsuwa a wajen wannan mata wannan allah ya dangana samun nutsuwa ta namiji a jikin mace da ya sukuna ilaiha kamar yadda kace min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadatan wa rahma Allah hikima ya cikin ayoyin Allah da ya sanya nutsuwa samun nutsuwar ko ga jikin mata wannan haka Allah tsara wa dan adam hanyar samun nutsuwa ta dan adam ta hanyar mace tun adam ma haka ne kuma kuma haka ne haka Allah sanya muku tawzala bainakum mudatan wa rahma sanya muku soyayya da tausayawa akwai so akwai tausayawa tsakanin mace da miji idan shi ake ta mutum mai hankali ko mai imani akwai so yakan gushe ko so ya gushe to tausayi yana shi ka ce ka arma ma ɗiyanka mai imani wanda in ya so ta zai karrama ta ko ya kita bai ta zalunci shi ka ce jigon anime so wajen ala bayanakon mawadda tana wa rahama ce ta a musulunci babu arman dole mu anan al'ada mu je ake wani abu na addini armata iya kurin bata da bata da bata da haƙƙin magana kurin uba shine namiji shine uba latijo ya ga wata da wanda yake so ko bata so abinda ake magana suna jiwe wani nasi ma'anar nasi annabi sallallahu alaihi yayi magana cewa albikr tusta'zan wata wasu matuwa to ma me ka cewa albikr hatta tusta'zan ma'ana ma'ana magana ita annabi ce ita budurwa ita zawara ita bayani saboda tana zama tana zama mai ta san arme mace ce wayayye algari ta san mene miji ita he ta bayani ka ba wani kumya amma an san diya mace budurwa da kumya to musulunci tsara wannan ilimin ita diya mace a shari'a musulunci aka mu tambaya kina san wani in ta kyale kenan tana so shi ne magana amma baka za ka jahila wannan hukumcin mutum ya addini ba yau da ta kyale ba ta kyale ba ta kyale ka ita musulma ta addini kina so ta ba ta bana so da baba ke ta ce bana so in ta kyale kenan tana so ne wannan alama ce wajen mutum mai tarbiyya islamiyya ita alama tana son wane ta kyale duk aka yadda aka ce mata ta karatu ta makaranta kina san wane ya san kina san shi ya ta kyale ta goma shi kenan tana so kenan amma jahila ba ta san wannan ma'ana kamar ta kaga matsala kaga magana kenan amma ita budurwa annabi ce ita ita bayani eh a arma ai kullu ina so amma ta ta zaura ta zaura ita bayani amma budurwa ta kyale shi kenan amma in ta sa abun ma to dan aje aje ma zaka aje ma aje ma jahilin ilimin gaba daya jahila ce mai ilimin ce kace ba sai ba na so akwai hujja inda habbata haƙi amma ta an ce a tabi uzuninta kenan kaddara ko ta kategorin ce zawarar ce budurwar ce jahila ce mai ilimin ce duk mata ta ce ban so ba da ma mata armi annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya yi wani hukunci akwai wata ta ya rasulullahi babana ya armar da ni da waɗannan uwan shi ne ba na so don cimma gurin shi kuma ya gan shi annabi ya ce ina take ina yake tare arman aka warware arman an kula arman wata ta kawo ƙarai ta ma haka annabi da aure ta jar sullahi ka warware ta ce na bi hukuncin babana amma na haka ne don uwaye su san da cewa wannan haƙin ba hannunsu bai ki ta ce na yi ne don karantar da uwaye haƙin so ƙin so hannun ya ki ba hannun uba yake ba kuma dama shi ne jigon alamin so Allah rabu mutum da bala'in so da haukan so dan wa in ba hauka ba na dan adam hauka dabbanci mace tace ba ta so kace ka sota dan wa ana san ma ya kare an san ma hida an san ma hida hakuri hida hakuri hida hakuri wa hida hakuri ake hida hakuri ai hakuri da ai hakuri an shi bane hida hakuri wallahi hida hakuri ana son mai da hakuri kuma ta ce ba ta so haba kamar dabba gaskiya akwai dabbanci da mutum ce hiya ba ta so ce kawai ya rime ta akwai dabbanci wallahi shi ne da zai kashe mazan ko ta kashe kanta akan haka ne wani ba Allah mutumin nan kusa wani kasar mutumin Najeriya ne in wani matar ta mun vokal na salula irin masu bin matansu ne suna bin abin da suke a salula ta tambaye ni malam mijina wallahi malam ba na san shi na tsane shi ba na san ganin shi ma kuma na na na na sake ni kuma wallahi ba na san shi ina cikin bugu rayuwa nace to ki ga ma uwayen ki ma me gon haka rawa ki ga uwayen ki ya araba ku ku ki bai gudi he dauki wannan bokalkin ya rike da ma he kira ya mal haka ake kurin sai ka bata mutane almi baka kai baka sunu eh haka ake malam kai wanda malami ne ma kai wanda malami ne ma eh ka bata zaka bata malami nace dan uwa wannan mata abin ta ga gashi ruwa sai ta kashe ka ma sai ta kashe ka ba hankali bane kake yanzu hankali ne yanzu kake bayanin ta tsare ka ne kwata kwata ina lidi zaka ce kalma akwai shi hankali wallahi shi Allah rahmatu Allah rahmatu bala'in so amma jigon arme so ne kur duk inda da abu da ka danwa ba soyayya bace ba kana san diyarka ka gama ta nubata su ka cuce ta shi ma bai hankali ne ka cuce shi shi ma bai hankali ne wallahi bai hankali ne shirme ne bai harshe hankali ne bata so kace ya kai haba ka rarme haba dan uwa Allah kiyaye to dai Allah sanar da mu cewa shi Allah shine ya halici ya halici Adam daga ya halice ku muke mutane mu kenan da gare guda shine Adam waje alamin ha zaujaha ya sanya min matar shi daga jikin shi da ya sukuna ilai da samu nutsuwa zuwa ga wannan mata falamma ta gashaha hamalat hamalan hafifa lokacin da ya kwanta kinaya ce ta ruwa mana kwanta da ita sai ta dauki ciki ciki da sauki da harko cikin sauki babu yauni farkon shiga ciki famarrat bihi yau da gobe da gobe ciki ya ci gaba da zama a cikinta falamma asqalat lokacin da ciki ya yauni kinyani kusan aihuwa da'awa Allah rabbahuma wannan miji da mata sai suka roki Allah ubangijinsu suke addu'a la in atayna salihan lanakunanna minash shakirin Allah idan har ka ba mu da na kwarai za mu zamanto daga cikin masu godiya gare ka Allah falamma atahuma salihan da Allah ba su da na kwarai na kwaran ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai suka sanyawa Allah shirka a cikin abin da Allah ya ba su kuma in wa karkashin wannan akwai ruwayoyi wanda namta isra'iliyat ne kuma sa inganci suna kawo wai wannan adam ne in ya ahida sai ya mutu in ya haida in ta haida sai ya mutu wai a cikin ruwaya sai iblis ya zo ya ce musu in kuna so na dan naku yayi rai Husamin Abdul Haris
kenan dangana kenan abin noma dangana kenan babu baban Allah ba kenan
wata ruwaya kumul sujada ha, wata mai sujada wannan ruwayoyin sai kawo suke dangana wannan magana ga Adam alayhi salam ibn kasir ya kawo wannan ruwaya yayi magana cewa wannan ruwaya duk inda ta kai ta kawo ta fito daga Isra'iliyat ko da an samu ingancin dangane zuwa ga wani cikin magabata me yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kan hadisu abin sa hadisu mai ta kudo labarin banu isra'il ta kudo ba matsala kudo labarin da su sahabbai suka dauko ruwaya ta banu isra'il cikin annabi ta babu lahi amma menene ruwa ta tabbata da ka magana cewa labarai suke da alaka da banu isra'il kala uku ce akwai abin da aka samu da kasan da yawa akwai sun musulunta iska abul ahbab isa abdullahi bin salam suna ko labarai da yawa nasu suna can ilimi suka ɗauko ilimi suka wasu ilimin cikin suna cikin ahalar kitab kayan su musulunta ilimi gare su in su musulunta da yawa suke wani labarin sai suke kawo shi a cikin musulunci amma ai bari ka bari gaskiya su nasu an taɓa shi to shi ne aka ce labarin da shi ahalar kitab kala uku ne akwai wanda ya zo daga wajensu wata aya ko sunna ta tabbatar da shi yau ce gaskiya da samina wa tsana labarin yanzu iri daya iri shi dama akwai alƙur'ani ko a sunna shikenan za mu rike shi gaskiya ne akwai labarin da zai zo daga wajen su muna da aya karara ko sunna karara ta ta shi sai mu ce wannan ƙarya ce akwai abin da yake zawa baka da aya ta gaskanta ko hadisi ko aya ko hadisi da suka ture suka ƙareta wannan shine cikin mun cikin labari da muka ji gurin labari da muka ji mun ji labari na'am mun mu ta ƙarya mu ta gaskiya ne shine mun mu ta mu ta mu ta mun mu ta ƙarya ne mun ta gaskiya ne labari ne mun ta information mun ta suwar bari shi kenan amma ba mu kan hujja kuma da shi a shara musulunci kan hujja da labaran to an ce irin wannan labarin suke kwasawa irin shi ne ke kawo labarin amma wannan a dangana ma annabin Allah Adam shirka abin da mustahil baiwa dan ta suke Adam ne annabin Allah ne wanda kuma Allah ya magana da shi cewa wannan kisa kurum ka aje ta anan shine sai ce ta babu bukata ma kawo ta kurum da haka kenan wannan shi ka sai wannan wani ne daga cikin ɗayan adam wasu ne daga cikin ɗayan adam wannan abin yawa ka na gare su suka roki Allah ya ba su ɗa na gari da Allah ba su ɗa na garin suka yi shirka da Allah akan nan kurum shi ne magana kurum tsarin kurum wuce shine kenan falamma ta gasha hamat hamalan hafifa lokacin da ya kwanta ta yi ciki ciki tikiyar sauki famara ta biyu ta ci gaba zama da wannan cikin falamma atakala da ciki ya yi nauyi da'awar Allah suka roƙon ubangiji rabon ma ubangijinsu ita mata da mijin suke cewa la'ina ta na salihan Allah in ka ba mu ɗa na gari la'ina ta na salihan Allah in ka ba mu ɗa na gari da na kunan min shakir zamu zo daga cikin masu godiya falamma atahuma salihan da Allah ba ta dan nagari ja'ala lahu shuraka yanzu ka sanya ma Allah shirka akai dan bawan kaza kima ta maka abinda Allah ba su to fa ta'ala Allah amma shirkun Allah ya daukaka ya girmama duk abin da ake gama Allah da shi Allah hakan hakan Allah bai tarayya da komi annabi ya ce Allah ya ce man amila amalan ashraka fi ma'i ghairi tarakatu wa shirkahu duk wanda ya wani aiki ya gama wani da ni so ni na huta ba wannan wannan aikin can kai da wannan kawa Allah bai ciki ci gaba أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون الله يتي أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون shin mutane in ba batan kai ba na wannan inkari da Allah ke masu gama Allah da wani shi yanzu za ku yi tarayya da Allah ku gama shi da abinda ma la yakhluq shi wani abu da kuke bata in wane ne ba Allah ba ba abin da ya halitta wa mu khulqun shi ma yi shi akai to shi zaka zaka bauta ma wanda shi ma bawa ne kaman kai na akwai wauta da dokan wani umwe ne ka bashi matsayin Allah mahalicin kowa da kowa wala tad'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun su wanda suke bauta ma ba Allah ba ummi ne ne shi bai iya taimakon kanshi da kanshi da shi ma bawa ne ɗaya daga cikin bayan Allah bai iya taimakonsu su da suke bauta mishin haka wala anfusahum yansurun shi bai yau kashi balle ma wani kashi ma balle ma kenan kenan a banza ne akai shi bai bai kare maka shi komi bai ja maka shi alheri kuma su masu bautar dashi ba ku iya mishi komi ko mana bai ba komi kuma dan haka wa anta da'uhum وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حسبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته